بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan gida mai albarka gidan tele na banfere gidan rediyo da tele na banfere a babban birnin yammai jamhuriyar nijar mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a yau muna wato takwas ga watan jimadar hula a shekara ta 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya wancan kuma wato bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi kuma wannan miladiya ta haiwa annabi isa alaihi salam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu idan ba ku manta ba a duk mako ranar juma'a kenan a daidai wannan lokaci karfe tara na safe zuwa karfe goma muna kasancewa tare da babban malaminmu a sheik abdulmalik domin tattaunawa cikin wato abin da ya shafa addininmu na musulunci da kuma rayuwarmu ta yau da gobe malam yana tattauna mana mustalah daban-daban a wannan lokaci muna cikin mustalah na allafdu wal ma'ana mun yi sati kusan biyar a kansa wannan shine na shida wato an yi darasi tun daga na ɗaya har na biyar a yau bi izinillahi ta'ala malam zai shiga wato darasi na shida kenan a cikin wannan wato maudu'i na allafzu wal ma'ana fatan da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya wa malam jagoranci cikin duk abin da zai faɗa yayi riko da hannunsa shir bismillah tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وأسوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan lokaci da muke gabatar da darasi duran juma'a zuwa wato daga karfe 9 zuwa 10 na safe a tsawon watanni guda bakwai na sana hijiriya har zuwa wato wata na bakwai muke galibi tsayar da darussa mu dakatar da su sai kuma wani lokaci idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko bayan sallah babba muke tada darussa to kamar yadda malam sani ya bayani muna cikin wani wato maudu'i wanda shine al-lafzu wal ma'na ma'ana yadda ake karatun lafazi shi karan kansa a san shi sannan a kai ga zuwa ga ma'anar da ya kumsa to wannan shine mun yi darasi na daya kamar da yan uwa suke bibiye da mu mun yi darasi na biyu mun yi darasi na uku to a yau na hudu mun yi na hudu mun yi na biyar a yau zamu yi na shidda insha Allah ta'ala to a yau zamu tashi akan darasi na shidda zamu wato fara da wata shimfiɗa na wani bayani akan wata mas'ala mai muhimmanci daga nan sai mu dawo mu ci gaba da darasinmu domin muna ganin tana yiwa mu tattauna akan abin da ya shafi wato addalala ko addilala ko addulala sannan mu tattauna akan wato almushtarak sannan kuma mu tattauna akan annasikh wal mansukh in lokaci ya ba mu dama mu sani ba akwai almujmal da wato almubin da al-zahir da annas da alma'ul da yake tare suke tafiya to wannan su dai ne abinda muke so in dai dama ta samu in ba bata samu ba in akwai rayuwa gaba insha Allah za a ƙara sari wannan maudu'i sai mun kai ƙarshen shi da izinin Allah eh mas'alar da nake so in dan tattaura kanta kafin mu shiga cikin darasi mu shimfida da ita ita ce mas'ala ta abin da ya shafi mun tattauna dan taba tattaunawa akan ta a can lokacin da mun kai bayani akan al-mutlaq da al-muqayyad al-mutlaq da al-muqayyad mun yi zance na zancen kamar idan mutum ya kashe mutum akan kuskure an gane ko in ya kashe mutum akan kuskure da al-itlaq da at-taqyid inda yazo za a yantar da baiwa mu'mina ko ba mu'mina ba wajen hanafiya inda ba a kawo mu'mina ba ba dole bane sai an kawo shi wajen hanafiya sauran kuma jamhuri sun tafi cewa za a yi takaidin shi da mumina domin duk magana Allah ce da dai sauran maganganun da dai malamai suka kawo to a yau wannan mas'ala din sai dai fahimci tana buƙatar wani dan bayani kaɗan to shi yasa zan ɗauko ayoyin gaba ɗaya a gurguje a yadda hali ya bamu a yi bayanin su domin mas'alolin da ke cikin su ayoyin suna magana ne da suke magana a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai dace ba ga mumini ya kashe mumini sai ta hanyar kuskure an gane ko domin yan uwantaka ta imani tana hana mutum ya kashe dan uwan shi mumini in dai ya san dan uwansa ne mumini sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini ta kuskure to anan kuskure in an ce kuskure shi kisan kanshi ana kasa shi gida uku akwai kisa na ganganci shi yasa ce wa man qatala mu'minan khata'an dan ya nuna maka ya bambanta da kisa na ganganci mafhumuhu idan mutum ya kashe mumini da gangan za mu zo bayanin shi wa man qatal mu'minan muta'ammidan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan afwan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wannan kenan abu na biyu khata wato akwai kisa na ganganci akwai kisa na kuskure akwai kisa kuma da ake kira shubhul amdi mai kama da kuskure ma'ana zai zama to kamar mutumin da ya bugi mutum da takalmi sai ya mutu wannan kuskure za a ɗauka shi domin takalmi a al'ada bai kashe mutum kenan dai mafhumin shine duk abin da baya iya a galibi baya kisa sai mutum ya dauka ya daki wani eh wannan shine kuskure eh abinda an san baya kisa yanzu takalmi ai da muka bada misalin takalmi an san takalmi dai don an bugi mutum da takalmi galibi in ba lokaci yayi ba ba zai mutu ba to sai abu na biyu shibhul amd to shi shibhul amd wasu na fassara shi da cewa kama akwai nau'i na ganganci tare da shi kuma akwai nau'i na kuskure tattare da shi misali mutumin da ya bugi mutum da hannu ya masa kulli to kaga kulli ga al'ada in dai ba galibi baya kisa kamar mutumin da ya bugi mutum ta bai kaga in mutum ya bugi mutum misali a al'aurarsa to in ya mutu ana iya cewa ya buge shi a makasa amma idan ya buge shi misali a bai ko mari sai ya mutu to kaga wannan shibhul amd ne to wannan duk da yake su fuqaha suna cewa a kisa daga kuskure sai kuma na ganganci amma tunda akwai hadisai musamman hadisin an tattauna kan shi amma dai zance mafi ingancin hadisin ya inganta cewa akwai shibhul amd dan haka dole za mu bar ra'ayi mu dauki abin da nasu ya tabbatar da shi ana fata mun fice ne wannan su malamai su su da'afa hadisin amma zance mafi inganci hadisin ya inganta wannan kenan nau'i na kisa kenan guda uku ne ina fata ana fahimta ta to ganganci kuskure mai kama da ganganci to sannan kuma sai mu zo zuwa ga wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mumini wato ta kuskure to akwai diya da ake bayarwa diya kuma ana zancen diya kamar idan mutumin da ya kashe kaza a bada kamar raƙumi ɗari kenan ta fuskar raƙumma in za a biya diya a musulunci don wannan abubuwa da ya kamata musulmi su san su za a biya raƙumi ɗari idan shanu ne za a bada saniya ɗari biyu idan kuma tumakai ne ko awaki za a bada guda dubu an gane ko to idan kuma kamar zinariya ce waɗanda suke mu'amala da zinariya kenan za a bada kamar dinari abinda ya kai dinari kuma kusan dubu kenan to malam yanzu a wannan lokaci da muke da rakunan ba su yawa za mu zo kan bayani kan kima za mu zo bayani kan kima idan zinariya ce za ta zo kamar misali zai kai kamar dinari dubu idan kuma azurfa ce zai kai kamar dirhami dubu goma ko dirhami dubu goma sha biyu ko kuma idan waɗansu ne masu amfani da wani nau'i na kuɗi da ake kira hulla to su kuma za a bada kamar hulla kusan ɗari biyu to wannan shi ne kamar misali a takaice a musulunci a san tsarinta to amma inda akwai saɓani a yanzu shin yanzu kima ta zinariya za a kalli a yadda take a wancan lokaci koko za a kalla ne a yanzu domin an ka ɗauki raƙumi ɗari misali an ka ɗauke su an ka haɗa kuɗinsu misali shin raƙumi ɗari yanzu idan aka ɗiba tun da cikinsu akwai manya akwai waɗanda ba manya ba shin za su kai ƙimar diya a yanzu akwai waɗansu malamai suna ganin cewa a hankalta ma wato dinari da azurfa wato a yi kiyasi da su domin su ne abin da ake kisa ake amfani da shi wajen mu'amala yawa ake kimanta ake kimanta abubuwa wato ake kimanta kamar kudin abubuwa da su to don haka sai a yi amfani da su akwai waɗannan maganganu duka za mu mun dan yi ishara ne zuwa gare su to sai abu na ƙarshe wanda shi ma yana da alaka da zamanin da muke ciki shine wato cewa akan sharikatu ta'min kamar inshora da assurance da ake zance shin wai su yanzu yaya suke ba da diya kuma hakikanshin diyar ta haukansu ko ba ta haukansu ba can a wancan lokaci al'aqila ita ce take ɗauka yan ce al'aqila yana ɗaukar ma'ana ta mace mai hankali sannan al'aqila yana ɗaukar yan uwanka daga aqlu ne abinda an ka ɗaure yawa bangaren uba asaba to aqila kinan daga ɗaurewa ne kinan kamar mutum yana da abin da ya ɗaure su na zumunci da shi da su an gane ko to wannan kenan can wancan lokaci yan uwa na bangaren uba su suke biya to yanzu an samu wani tsari na inshora da aka kawo da yawa daga cikin malamai an tattauna akan aiki na inshora musamman a rabitatul alimul islami majalisar malamai ta duniya kashi 90 da takwas cikin ɗari na malamai ko kashi tis'in da tara da cikin na malamai sun tafi cewa wannan tsari na inshora na tura bai halatta a musulunci ba amma an samu kashi ɗaya waɗanda suke ganin ya halatta waɗanda suke ganin bai halatta ba saboda kana ba da kuɗi ne amma kuma ma'ana a ka'idar kuɗin tana yiwa ka shekara talatin kana zuba ba ka yi wani kuskure ba to waɗanda suka ci waɗannan kuɗin sun ci ina fata an fice shi su a wajen suka tafi cewa bai halatta ba sannan yana yiwa mutum ya yi kuskure bai wuce wata ɗaya da ɗauka ba inshora ta biya kuɗi miliyoyi wanda sun limka abin da zai zubawa to kaga sai waɗansu malamai sun ce ga zahirin shi bai halatta ba to waɗansu kuma an samu wani kashi bai wuce kashi ɗaya ba cikin malamai suna ganin cewa a'a ai kamar taimako ne ka ba da shi ne da fuskar taimako kenan kamar wani abu na na taimako da family ce take yi yanzu kuma a ya fita da family saboda mutane sun yawa an koma family babba irin ta mutane waɗanda suka yadda zan kawo nawa gudunmuwa zan kana gudunmuwa in matsala ta samu za a taimaka ma juna waɗansu sun tafi akan haka amma da yawa daga cikin malamai ba su tafi akan wannan ba sai kasar gambia a duniyar musulmi dai a ko in ce a duniya dai ita kaɗai ce muka aka samu labarin suna aiki da tsari na inshora na musulunci su ma ban sani ko duka ba amma dai su sun kirkiro wannan tsarin shine zaka je ka zuba kuɗaɗe idan kuka zuba kuɗaɗe kuka hada to waɗannan kuɗaɗen su ne matsayin inshora ɗinku to daga nan ba za a sake tambayar ku ba za a je ne a rinka kasuwanci da kuɗaɗen na fata an fice ni in wata matsala ta samu a ɗebo cikin kuɗaɗen a bayar in ba ta samu ba ana kasuwanci da kuɗaɗen in akwai buƙatar a bawo kowa wani abu ciki sai a basu to wannan shine tsari wanda su ƙasar gambiya ina ganin su kaɗai da suke da wannan tsarin daidai cikin labarin rijiya ban sani ba akwai wata ƙasa da ta fara aiki da wannan wallahu ta'ala alam to almuhimmu wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina aka ce wanda ya kashe mumini da akan kuskure zai abin ga misali ya ta halbin wani abin halbi sai abin ya wuce ko ko ya sa tsammanin misali dabba ce ashe mutum ne ya lullube da fata kaga ko da ya halba sai samu dan adam kaga wannan kuskure ne ko kuma ya halba bai ga mutum ba sai mutum ya gitto sai abin ya kai gari shi to wanda ya kashe mumini dai akan kuskure fa tahriru raqabatin mu'mina zai yantar da baiwa mumina to nan da an ce raqaba sai ayi hattara saboda ɗaliban ilimi wato akwai matsala nan kusan lugha da abin nan ta lugha da ta usulul fiqh da an ce raqaba da balagha ma da an ce raqaba sai an ce wuya ba ana nufin ba mace kawai dan an ce raqabatin mu'mina wani sai tsammanin to sai an nemi baiwa mace a'a nan raqaba ana nufin bawa utliqal juz'u wa urida bihi kullu an faɗi sashi amma duka ake nufi domin ba a zo a ce ku sai san bin wuyan wannan bawan ya yantar da shi a bawan ake nufi na ɗai kenan na biyu kuma da an ka ce raqabatin mu'mina shi raqaba a larabci shine yake mu'annas matsayin mace kenan don haka kaka ce a dole sai mace domin in an hankalta ma lafazi ba ma'ana ba to ana iya kama abu ta'un Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halice ku daga rayuwa daya kaga annabi adam kenan sai ce wa khalaqa minha zawjaha kaga da nafsin wahida rai rai daya shi annabi adamu namiji ne amma lafazin nafsu mace ne mu'annas ne shi yasa aka ce nafsin wahida dan ba ana nufin mace ne ba balle waɗansu yan luwadi da yan madugo ce to ai an ce nafsin wahida kidan mace ma za ta iya wato auren mace tunda yan annabi adamu shine mutum na farko hawa ita ce mutum ta farko to mace da mace ai ba za su haihu ba ina fata an fahimci ni ko wani shi fake da cewa an ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda fitar da abawaykum iyayenku maza guda biyu al-abu wal abu abawani ina fata an sai a ce wannan at-taghlib ne akai rinjayar da bangaren namiji akan na mace domin inda annabi adamu namiji ne hawa'u namiji ce ba za su samu haihuwa ba plus da plus ba za su haihu ba mu wanda mu ba za su haihu kenan ma babu zancen duniya gaba daya saboda irin waɗannan zamanin da muke ciki dole irin waɗannan abubuwa shubuhoyi ne waɗanda ya rake ɗaliban ilimi su farga ko in ce mu farga to almuhimmu Allah ce wa man yaqtul mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina to kaga nan kuma sai kashi mu'mina kenan waɗansu malamai nan tun da ya kashi mu'mina dole sai mu'mina to amma inda ba a kawo mu'mina ba misali wajen fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa wajen zihari an kace yantar da baiwa ko yantar da bawa ko baiwa ko kuma a can cikin suratul ma'ida wajen rantsuwa kafara ta rantsuwa ba waccan ta zihari ta yake لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان كو عقدتم الايمان كو عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه nan bai ce mu'mina ba su jamhur sun tafi cewa dole sai mu'mina ko anan tunda maganar Allah duka guda ce wata tana fassara wata ahnaf suka ce cewa a'a ko ba mu'mina bace ana iya yantarwa in akwai bawon da musulunci na fata abinci saboda shi bawan in ba ma kama in akwai bauta ta musulunci shi bawan ko da ba mumini bane tana yawa ya musulunta kina an ƙara adadin musulmai ina fata ana fahimta ta to wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu sannan ya bada diya zuwa ga mutanensa su ma'abutan wancan illa an yasaddaqu sai in sun yafi to kuma nan akwai wani iskali wani iskali a akwai Allah ya faɗi cewa kisasi dole ne ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ya ce an wajabta muna to kuma nan ya ce a ba da diya to kenan ko bai zan wajibi ba wannan na farko kenan to الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن أفي له من اخي شيء فاتباع بالمعروف to nan sai ce kuma fattiba'un to fa alaihi ittiba'un neman diya masdar a wajen malamai kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an in yazo da damma yana nuna kamar abu wajibi ne in ya zo da fatha yana nuna abu ba wajibi bane to amma wannan galibi ne to yanzu nan da yace fattiba'un bil ma'rufi muqaddar ta kutiba alaikum al qisasu fil qatl an wajabta muku yin kisasi a cikin kisa ko ba haka nan bane to yanzu sai aka ce an yarda a bada diya sai an ka ce to in ba an yarda a bada diya ba tunda ya ce fadiyatun musallamatun wadiyatun musallamatun ila ahli to in an yarda a bada diya to fattiba'un bil ma'ruf kenan yanzu an bar zancen kisasin wajibi ne amma in yan uwansa ba su yarda ba da diya wannan na farko kenan to sai mu je na gaba to fattiba'un bil ma'rufi shi ko nan masdar kin yazo da raf'a fa alaihi ittiba'un bil ma'rufi an gane ko to yanzu shin wajibi ne karbar diyar sai aka ce a'a shi ma sai ai taksisi ko istithna'i shi da illa an yasaddaqu sai in sun ce sun yafi kenan babu kuskure a cikin wannan mas'ala din eh sai a koma kafara shi za mu zo duka kan kafara tunda ayat bata kare ba almuhimmu dai illa an yasaddaqu in sun yafe babu zance a bada diya ina fata an fahimta tawmadallah da diya fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina Allah ce in mutumin da aka yi kisa na kuskure min qaumin aduwwin lakum yana daga mutane makiyanku ma'ana abokanan yakin ku an gane ko abokanan adawa to shikenan fa tahriru raqabatin mu'mina za a yantar da bawa ne ko baiwa amma ba za a ba da diya ba domin su mutane da waɗanda tsankanin mu da su akwai kisa akwai yaƙi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun in ku mutane da waɗanda akwai alƙawli tsakanin mu da su ma'ana kafirai ne na zaman lafiya an gane ko ahalu zimma ko almu'ahad ahalu zimma kafin da muke da alkawali da su ko almu'ahad wanda an kulla alkawali da shi abin to fa in kana min qaumin aduwi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli nan za a ba su diya tunda akwai alkawali tsakaninmu da su mu ma sun kashe mu mutum ai za su ba mu diya amma waɗance in mun kashe musu mutum ba za mu ba su diya ba su ma in sun kashe ba za su ba mu diya ba domin domin dama akwai yaki tsakanin mu to wanda kuma akwai yaki tsakaninka da shi ai babu dancan ya baka diya ko ka bashi diya sannan kuma baka ba makinka kuɗi ya je ya sai maka kan mai ji daɗin yakar ka shi yasa ma malamai suke cewa idan kafirai suka kama musulmai sai suka ce a ba su kuɗaɗe sai su sako musulmai to ko da an yadda in an ba su kudaden za su sako musulmai to ya an fahimci cewa makaman da za su saya ko ku sun ce a ba su makamai su ba da waɗanda ya an fahimci cewa makaman da za a ba su to ai ban mutanen da za su kashewa wajen yaƙi sun fi waɗanda suka kama ko kuma kudaden za su je su sai makamai da su to a bari su kashe waɗancan yafi ina fata an fahimci Duba maslaha da- adiba maslaha da mafsada ko kuma yanzu misali an je wajen yaƙi sun kama mutum biyu musulmi sun rike sun sa su tsakiya sun sun yi tatarrus da su Na'am.
to yanzu idan aka ce ba za a aka bari aka ce ba za a halba ba su za su ci gaba da halbin musulmai su kashe mutum ɗari alhali da mutum biyu na suka riƙe aka ce to ana iya kashe waɗannan mutum biyu don a ci gaba da yin yakin ina fata mutum sai a kalli maslaha almuhimu dai masla- mas- masail ne waɗanda eh, bijirowa ne suke to wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina sai aka ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain faman lam yajid wanda bai samu ba an gane ko to sai malamai suka yi magana guda biyu nan waɗansu ka ce faman lam yajid addiya bai samu diya ba an gane ko sannan kuma faman lam yajid tahrira raqaba bai samu yi yantar da baiwa ba kenan sai zaman to azumi bai kama mutum sai bai yi abubuwa guda biyu ba bai ba da diya ba sa- bai samu bai ko an yafi mishi diya ko dai bai ba da diyar ba sannan kuma
Eh, bai yi eh, Wato- bai yanta suwa ba kenan alal tafsir yawwa a aljam'u dai Aljam'u.
aljam'u bidin ne aka hada Aka hada.
eh bidin ne aka hada kenan sai in eh, eh, bai yi waɗannan guda biyu ba amma idan yayi ɗaya daga cikin su to magana ta ƙare na fata ana fahimta ta magana azumi.
ba magana azumi to amma zance mafi inganci in ka diba cikin eh, jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an na sheikh eh, sheikhul mufassirin ibnu jarir at-tabari yake cewa a'a nan da aka ce faman lam yajid ana zancen tahriru raqabali wanda bai samu yantar da bawa ba domin ita diya haƙƙi ce ta wa ta a'ila ta a'ila an gane ko waɗanda an ka kashe ma mutum shi ko yantar da bawa haƙƙi ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala kenan in baka samu yantar da bawa ba to dan azumi ya kama ka amma ita diya wancan haƙƙi ne na yan uwa in sun ce sun yafe wannan can uh, wani sha'ani ne to amma in baka samu yantar da bawa ba azumi ya kama ka idan ba da diya baya sulhuntar da yin azumi yin yin azumi kenan fa mallam yaji tahrir tahrir raqaba da azumi kenan tahrir raqaba yawwa tahrir raqaba to sai malamai suke cewa eh, a nan me yasa aka samu sabani saboda qur'ani da ya ce fa man lam yajid bai ce fa man lam yajid an gane ko tahrir raqaba ba bai ce fa man lam yajid addiya ba to shi ko alhasfu yana iya kawo duka amma za a hankalta masu yaki su ko danta suka ce a'a wancan haƙƙi ne na ƴan uwan ko haƙƙi ne na Allah kenan ko ana zancen haƙƙi ne na Allah shi yasa aka samu sabani ina fata an fahimta fasu ya mushaharain mutatabi'ain zai yin azumin wata biyu jere kwana 60 kenan jere in mace ce mai mace ce to sai an fitar da haila da jin- da jinin eh, biki in sun gito ko da tana yin azumi jinin biki jinin haila ya gito don mace ba zai yiwa ba in ba tsohuwa ba ce misali ta yi azumin wata biyu wadda ba ta ganin jini eh, jini bai zo mata ba ko wadda adda rashin lafiya kenan ita wannan dole sai dole in jini ya zo kamar matsayin mu ta tabi ainihi ne tun da wannan uzuri na ba ta da wani iko a kansa kuma ba a cewa a bari sai ta tsoho sannan ta yi azumin don ba a san ko za ta kai wannan lokaci ba an gane ko Na'am.
to shahraini mutatabi aini azumi mutabi ko kuma rashin lafiya ya gitto to in rashin lafiya ya gitto nan ma wanda suna ce azumin ya rushe amma zance mafi inganci rashin lafiya shi ba shi na cikin uzuri ko da namiji ne ko mace ce fa man lam yajid fa siyamu shahraini mutatabi aini wata biyu jere duk da yake su yan shi'a wajen su an ce shahraini mutatabi aini sun ka ce an kai wata daya sannan sai aka ƙara kwana ɗaya to an yi shaharaini mutatabi aini domin bai ce ayyama Ayyama.
ayyama 60 na yawan mutatabi aini ba ka ji wani eh, ta'awili na na shi'a wallahi Allah ya kyauta almuhimmu shahrain mutatabi'aini zai yi wata biyu taubatan min Allah shi yasa ma kaga shi nan da- tuba ne zuwa ga Allah duk da yake kuskure ne yayi to amma an kace tuba zuwa ga Allah kaga wanda yake nuna cewa kenan haƙƙin Allah an ka hankalta ma sai ya zama to wanda bai samu yantar da baiwa ba wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki aliman wato masani na hakiman kuma Allah subhanahu wata'ala wato gwanina to galibi akwai wani matsala mai muhimmanci wanda ina so in yi ishara zuwa gare ta shine sunayen Allah idan suka zo a cikin alkur'ani Na'am.
akwai hikima da ake kallo ta almunasaba da almuqarana Na'am.
galibin mutane daga waɗansu ba sa hankalta ma wannan wato shine cewa suna Allah kowanne daga cikin su yana da ma'anarsa yanzu misali an ka ce aliman yana nuna Allah yana da cikakken ilimi Na'am.
hakiman kuma Allah subhanahu wa ta'ala gwani ne to idan aka hada su kuma za a samu wata ma'ana daban shine cewa ilimi ne wanda yake tare da hikima domin akwai wanda yake na da ilimi bai da hikima yanzu ko cikin wa'azi aka ce wani Allah ya bashi dimbin ilimi amma bai da hikimar zance wani kuma Allah ya bashi iya kware zance amma babu karatu karatun nashi ranke ranke na kira za amma wani kuma Allah ya hada mai guda biyu ga ilimin ga hikima to shi Allah ilimin sa tare da hikima yake to me yasa bayan me yasa aka hada waɗannan sunayen guda biyu saboda a nuna ma ilimin Allah tare da hikima yake kenan da kaga an samu wata ƙarin ma'ana da sunayen za su karu su kai uku da kuma an samu ƙarin ma'ana da za su kai hudu za a samu ƙarin ma'ana ina fata an fahimci ni wani zai iya cewa to idan an ka samu ƙarin hudu a akwai dibacin ƙarshen cikin suratul hashri هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سنة الله بغنانا بأنن بابينو با أكما كاسم وني إن يجي مغانا كافين يسأل ما أباشي دليل سيادة بريا يتي باكا نمبني كوكو إلا ني أبين يكي كما يسامو تاني غبا ينجرن دولي سي أباشي دليل نبتا أم فهمتيني تو كاغا ونن كينا to sannan kuma me yasa Allah kawo su a cikin wannan wuri kaga na ana zancen akwai malami a kasar Saudiya shine wanda ya assasa ma'ahad na Rabatul Alim al-Islami yake cewa da yawa daga cikin masu tafsiri in suka zo sai su hankalta ma sunan Allah ta fuska fiqhu a lokacin tafsiri ba su hankalta ma sunan Allah a fagen aqida musamman in ayoyin fiqhu da to anan nan zancen diya da wani abu abu ne da ya shafi fiqh to wa kana Allahu aliman Allah masani na yana cikakken sani shi yasa ya shar'anta waɗannan dokokin hakiman kuma gwanina ba wanda isa ce akwai kuskure cikin wannan abin da Allah ya faɗa to kenan cewa filosof yan filosof da suke cewa misali Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san su ba yan an fayyace su to kaga wannan raddi na gare su kaga kafirci ya shigo cikin su yi wannan kaga kuma wannan kafirci yana da alaka da akida hakiman Allah gwanina wanda yake ganin kamar akwai kuskure cikin dokokin Allah kaga shi ba wannan zai kai shi ga kafirci kaga akwai munasaba ta fiqhu akwai munasaba ta mi ta akida na fata an fahimci ni to sai mu je aya ta gaba don ayoyi guda uku wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam to ma kuma shi ita ce jahannama an gane ko khalidan fiha yana mai dawoma a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya hushi a gare shi ko a kansa Allah yana yin hushi amma yake hushi bai ga ya muna ba wala anahu kuma Allah ya la'anci shi wa addalahu azaban azima Allah ya mishi azaba mai girma anan ya mai tattalin azaba mai girma anan idan muka diba waɗansu su kafa hujja da waɗannan ayoyin domin kafin mu abin nan ko mu je aya ta ƙarshe wadda za ta zo bayan wannan sai mu haɗa bayanin gaba ɗaya zai fi sauƙi gare mu ya ayyuhal ladina amanu aya da ta zo bayan wannan idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku da kuka yi imani Allah ce idan kuka yi tafiya fi sabilillahi darabtum fi sabilillah ma'ana kun ka tafi don jihadi daraba fil ardi bi ma'ana ya tafi yayi balaguro ba ana nufin daraba fil ardi ba ya dauki kulli ya bugi kasa sannan ba ana nufin daraba fil ardi ba ya buga kasa irin da Hausa da ake cewa ya buga kasa don daraba fil ardi in dai bugun kasa na irin wancan na sanin gaibi kafirci ne na fata an fahimta don kan wani ya tawili ka san abubuwan to idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu to fatasabbatu a wata qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf ku yi bin fatabayyanu ku nemi bin sanin hakikanin al'amari fatasabbatu ku bi a hankali har ku samu hakikanin sanin al'amari wasu malamai sun ce ma'anar su daya wasu ka ce a'a at-tasabbut shi ake farawa kafin akai ga at-tabayyun domin shi at-tabayyun hakikanin al'amarin ya bayyana at-tasabbut kuma an bi diddigin al'amari wasu kuma suka ce duk ma'anar su daya fatabayyanu Allah ce to ku bi a hankali har kusan hakikanin al'amari wala ta ƙulu liman alƙa'ilaikumus salama ko ko wala ta ƙulu liman alƙa'ilaikumus salama ina fata an fice kira'o'i ne guda biyu to kaga wani in yi san salama ko salama sai zo yi rikici kaga in ka diba kamar yanzu imamu nafi da imamu abu ja'far an gane ko da imamu hamza da imamu khalaf da imamu ibnu amir sun karanta wala ta ƙulu liman alƙa'ilaikumus salama ko kuma wala taqulu man alqa ilaykum assalama to yanci assalamu shine wanda yayi muku sallama ko ko assalama wanda yayi muku aminci abin ga yan neman muku aminci ma'ana yi ta sallama ai neman aminci ce kenan ni ba na dauke da mi ba na dauke da wata cuta zuwa gare ku ya barranta to almuhimu dai akwai bayanai wajen fassara wannan mutum zai kuma cikin littafin da sun kai tawjihil qira'at ya ga bambanci tsakankanin su ko kuma ma'anar su za ta haɗe a ƙarshe wuri ɗaya wala taqulu liman alqa ilaykum salama ko salama lasta mu'minan tabtaquna arad al-hayati ad-dunya lasta mu'minan jamhur sun karanta lasta mu'minan duk da yake akwai qira'a ta ibnu wardan lasta mu'manan kina asalin shi lasta mu'manan kai ba abin ba aminci bane an gane ko amma a qira'atul ashr al-kubra sai suka ce Abu Ja'far gaba ɗaya karanta lasta mumana kai ba abin ba aminci bane domin shi Ibn Wardan yana ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya ga Abu Ja'far to a qira'atul ashr al-sughra Ibn Wardan shi kadai ne karanta lasta mumana amma ibn wardan da ibn jammal su suka yi daga abu ja'far to a qira'at al-ashr al-kubra dukkan su guda biyu sun karanta lasta mu mana ina fata an fahimce ni kai ba abin ba aminci bane duk da yake yana da khuluf wato akwai wani wajen gare shi wanda ba wannan ba shi abu ja'far lasta mu'minan sai su karanta lasta mu'minan tunda su za su duk da mu'minan kin nan gaba ɗaya suna karanta da shi amma sai zaman to akwai waɗanda suna tahriful hamza abu ja'far zai karanta lasta mu'minan ina fata an fice a wajen na biyu kenan nashi warshe na karanta lasta mu'minan ina fata ana fahimta ta sannan abu amr ibn ala ya karanta lasta muminan sannan kuma hamza lokacin da zai waqfa akan kalma ta muminan zai karanta lasta mumina in zai tsaya amma inda wuce zai lasta muminan to alwai mu dai kai ba mumini bane ko kuma muminan kai ba abin ba aminci bane domin mumini shi ake ba aminci babu kuskure tsankanin kira'una turiduna arada hayat dunya fa inda Allah maghanim kathira turiduna abin nan lasta muminan lasta muminan ko mumanan ko lasta muminan tabtaguna arada hayat dunya don kun kashe shi don ku samu abin da yake hannunsa na duniya kina abin duniya abin nan tabtaguna arada hayat dunya fa inda Allah maghanim kathira ai ganima mai yawa a wajen Allah take kenan cewa sai ka saba ma Allah ko ku ka bi wata hanya kai wasu dubarci barci ka hada halatta da haram kake ganin zaka samu ai ba haka nan bane an gane ko a'a Allah zai iya baka a tsari na Allah in ka bi shi zaka iya samun komai ina fata an fahimci ni walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim ko qira'at ibn amir la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun kuma yace walau anna ahlal kitabi amanu wa amanu wattaqaw la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a sa'a ma ya'malun to kaga wannan duka bayani ne da yake yazo game da shi cewa fa inda Allahi maganimu kathira gani ma Allah mai yawa ce ko ka bi in ka bi Allah ma Allah zai baka kakkai tunanin amma kai hakuri ina fata an finci don annaba da suka yi hakuri karshe su suka ci nasara wanda suke gani an bi Allah za a sha wahala karshe su suka yi asara man taraka shay'an lillah na'am awadahu Allah ko khairan min ala ayyati hal sai ce fa inda Allah maganimu kathira kadhalika kuntum min qabl kuma a haka kun ka kasance famanna Allahu alaikum fatabayyanu to manna Allahu alaikum sai Allah ya muku baiwa kenan in ka ga kai ka shirya to ai waɗanda suka gabace wato can ada kai ka kasance ba akan shirya ba na'am kenan sai Allah ya maka dama ya baka dama ka shirya kaga masu kan sahabbai ai da sahabban nan wasu daga cikin su ai shirka suke yi to ai shirka ita ce babban zunubi daga baya fa gaskiya ta bayyana suka dawo suka shi musulunci to me zai hana don an ce sun yi wani kuskure a cikin musulunci Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya gafarta musu shirka kuma ba zai gafarta musu kuskure ba ina fata an fahimce ni to fata bayyanu kenan ta akidi na akan wancan fata bayyanu domin ya ce fata ko ta fata sabbatu a hamza da kisa'i da khalaf inna allaha kana bima ta'maluna khabira allah ya sabi da kuke aikatawa to sai mu bijuro da mas'alolin da muke son mu kare wannan mas'ala da su mas'ala ta farko shine a gane munasaba tsakankanin ayoyi ya an kai wannan aya ta zo bayan waɗannan ayoyi saboda tana da alaka ne da kisa wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaquna ardal hayati dunya sai ku kashe mutum kaga kenan tana da alaka da shi munasaba ta ayoyin alqur'ani wannan da farko kenan kawai ce zancen sallama da aka yi a'a zancen mutumin da ya sallama aka kashe shi idan fata ana fahimta ta wannan da farko kenan kaga cikin addinin musulunci akwai taka tsantsan na dai kenan na biyu shi sama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim idan yaje yana son ya kai magari hari sai ya tsaya in lokacin sallah musamman sallah asuba in yaje ai kiran sallah shi kenan ba zai kai musu hari ba ya san musulmai ne ina fata an fahimci wannan to wannan da farko kenan matsala ta biyu shine cewa yan shi'a suna kokarin kafirtar da sahabbai kaga wannan aya da ta sabka an kawo riwayoyi in ka diba cikin mausu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab mausu'a da tattaro asbabun nuzul an kawo su sahabbai ne wani mutum musu sallama suka yi kuskure suka kashe shi in ka diba ko suna kokarin kafirtar da sahabbai ko su ba adile bane da kissa da ta zo ta Walid bin Uqba da manzo Allah sallallahu alaihi ya tura shi ya dawo ya faɗi wani abu wanda ba shi ba ga cewa waɗannan mutane suna son su kashe shi shi ko tsoro ne ya ji can lokacin jahiliya akwai matsala tsakanin su ya je amso zakka ga sun fito yasa tsammanin za su kashe shi ya dawo ya ce sun hana zakka to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da kissa kuma da suke kawo ta Hatib bin Abi Balta'a ta cikin farkon suratul Mumtahana ko Mumtahina tunda ana cewa suratul Mumtahana Mumtahana matar da za a jarraba in ta zo a ga imaninta ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna sannan an ce mata suratul mumtahina saboda ita wa da ta taso daga maka za ta zo ta jarrabe hakikanin al'amarin musulmi idan za su mata adalci kenan babu matsala ka san wani in ya ji magana bai san da ita ba sai yayi kokarin ya kawo wani abin nan to almuhim anan kissa ta Hatib bin Abi Balta'a ya dauki wasiƙa ne ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana son ya yaki mutanen makka sai ya ɗauki wasiƙa ya ba wata mata manzo Allah sallallahu da ya samu labari ya tura Aliyu Allah ya sanar da shi ya tura Aliyu da Zubair da Miqdad suka je suka samu wannan mata akan hanya suka ce ta bada wasiƙa ta ce ba za ta bayar ba suka ce za su kwata da ƙarfi da ta ga da gaske ne ta ciro wasiƙar daga cikin gashin kanta ta basu da aka dawo aka tambaye shi me yasa kai haka yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ni fa in za a kai yaki kuma ni ban da wata alaka ta zumunci tsakanina da Qurayshawa to kenan yanzu misali idan ni ban ba su wannan labari ba idan ba su labari kenan ba za su taɓa iyali na ba amma idan ba haka ba za su kashe su sai na umar ya so ya sa takobi ya buge shi ya ce za a ni adrib unuqa hadal munafiq sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaba umar baka sani ba domin shi Hatib bin Abi Balta ya je yakin Badar ya ce wa ma yudika anna Allah tala ala ahli Badar wa ya da kai cewa ta yi wa Allah ya tsinka abin da ke cikin zukatan mutanen da suka ya halarci yakin badar ya ce if aluma shi tun fakat kafartu lakum ko aikata abin da kuke suna gafarta muku wannan ba shi ke nuna kuma su je su yi sabo ba a'a suna taka tsantsan amma dai kuma suna da Allah subhanahu ta'ala ya yi musu tattalin wani abu wanda yake wato na lada mai yawa to wannan yan shi abin da sani tsaya kan wannan kisa saboda suna kokarin sai sun ce sai sun kafirtar da sahabbai ina fata ana fahimta suna kokarin sai sun kafirtar da sahabbai to kaga wannan matsala ce mai girma na fata an fahimci ni to kaga sai su kawo waɗannan kaga shi wancan walid bin ukba tsoro ne ya ji shi yasa ya dawo shi kuma hatib bin abi balta'a tsoro ne ya ji a kashe iyalinsa sannan ya dawo ba wai saboda ya yaudari musulunci ko musulmai ba ko cutar musulmai ina fata an fahimci ni su ko waɗanda sun ka kashe waɗannan mutanen tun qur'ani na sabka ne su wancan yayi kuskure ɗaya daga cikin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kafirtar da shi ba yana da rai ya karbi uzurinsa shi kansa isa haɗin inda ba ta inganta ba ko kuma a ce hukuncin da annabi zai masa Allah ba zai bari a yi hukunci akan kuskure wato manzo Allah ya ce ba ya yi ba ne ba dan wato ya nuna ya barrantar da shi da Allah sai ya saukar da aya cewa abin da haɗin ya yi wato wannan abin munafunci ne ko kuma kafirci dukkansu ba wai hatib ba da shi hatib da walid da shi wanka sahabin duka ana zancen alkur'ani na subkani ba a keɓe ɗaya daga cikinsu duk waɗanda suka yi wannan kuskuren ba wai hatib ɗaya ba a dukkansu da wannan hukuncin da suka aikata ya cancanta a kira su munafikai ai qur'ani yana sabka kenan sai sai ya shafe su gaba daya wai kan su kawo wata kisa su ce to ai me yasa qur'ani bai sauka ya wanke su ya kamar wai lokacin kamar shi kisa shiga ga annabi ne ba shi kariya to sai su ce me yasa qur'ani bai sauka ba ya wanke shi a ai alqur'ani ya wanke shi ne su gani ba dan Allah ya ce asallahu an yaza bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim ghafurur rahim Allah mai gafara ne to shikenan Allah ya gafarta mushrike billahi haqqi bin abi wata bu su dai fahimci inda an ka sama gaba aka rauka Allah Allah ya kyauta saboda shubohi ne ka san muna cikin irin wannan abubuwa yanzu musamman waɗanda ba su yarda da hadisi ba sai alkur'ani komai su ce sai aya ta zo ta su kuma shi a ga hadisan su daban na ahlus sunna da na haka yawa shi yasa na kawo wannan haka nan ne to wannan kenan waɗannan kisoshin kasu fake da su da an ka ce in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo ai Allah ne ya riga ya wanke su yace su radiyallahu anhum wa radu anhum kenan dan can fasikanci bai kota su ba dan ya ce fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin da haka sai mu yi hattara da waɗannan akidu domin akidu ne masu hatsari kwarai da gaske to wannan kenan abin da ya shafi munasaba da kuma wannan kisa ta da sai ku shubha guda da ta yi saura shine cewa an yi yaki tsakanin sahabbai to yanzu shi wannan sai suka fa hujja ai hadisi na Abu Bakra idan yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim ka saka na suka kokarin kafa hujja hadisin yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim atai adiba rakami na kaza babi na kaza ko ba haka ba idza altaqa almusliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar idan musulmi bi suka hadu takobi da wanda ya kashe da wanda aka kashe ai duk wuta za su abubakar abubakar yake cewa qultu ya rasulullah hadha alqatil fa ma maqtul to shi wanda ya kashe hadha alqatil wannan shine kashe ba shi nan gashi ba a'a shi wanda ya kashe na fahimci hukuncin sa to fa ma balul maqtul shi kuma wanda an ka kashe to menene sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisan ala qatl sahibi yana kokarin ya kashe dan uwansa ko kaga sai suka fi hujja da wannan ina fata ana fahimta ta a gurgu shi a kenan shi a kenan da sauran ma waɗanda musu fahimci misali yanzu akwai kissa faɗan sayyidina Ali da kuma Muawiya shi ya za su da shi eh shi ne ai shike zance to ai shi Muawiya a wajen su ai dan wuta ne ka bar ba kan ka wahala to falqatil falqatil wal maqtul finna eh su shi da suke cewa falqatil wal maqtul finnar kamar shi Aliyu bisa ga gaskiya yake ka fahimta ba harisan ne ala qatl muawiya ba Subhanallah.
eh ya kamata ka fahimci wannan an gane ko Na'am.
eh Allah ya samu da- amin amin to ala ayyati hal dai fal qatil wal maqtul fi nar nan wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'an sai ta harkar kuskure kuskure yana yiwa ta aiki kuma akwai kuskure na fahimta sahabbai an samu sabani ne na fahimta shi sayyidina muawiya hujjarsa an kashe sayyidina usman suna bukatar diya shi don ni don dan uwansu ne shi kuma Allah ya ce man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana kaga wanda an kashe a zalunce mun sanya ma waliyin shi sultani ne mai haƙƙin sa fala yusrif fil qatl ko kuma fala tusrif fil qatl a qira'at hamza da kisa'i da khalaf kada wato fala yusrif kai ya aikata kai ya banna wajen kisa fala tusrif kakka kakka yi banna kamar an yi wato abin da ake kira al iltifat min al ghaiba ila al khitab an juyo da magana an ce kakka yi can kuma ana ba da labarin kai yayi to kidan kaga shi yana da dalilin da yasa ya nemi jinin Uthman sai aka samu sabani tsakanin shi da Aliyu ba su shi Aliyu bai yaki Muawiya ba a matsayin kafiri shi kuma Muawiya bai yaki Aliyu ba matsayin a kafiri ya kamata ku fahimci wannan Kenan matsala ce ta ijtihadi.
yawwa sannan kuma kisa bai sawa a kira mutum kafiri domin ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda an ka yayi mishi dan wani abu na dan uwansa bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl an rubuta muku kaga alladina amanu an ka kira to kuma an ka ce faman ufiya lahu min akhihi kaga inda kisan na fitar da shi daga musulunci kai tsaye da sai a ce ba za a kira shi dan uwan shi ba Kwarai.
sannan kuma a cikin suratul hujurat Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in jama'a biyu na mu'minai ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu Ta.
an gane ko suka yi yaki to kaga nan minal mu'minina ce iqtatalu suka yaki juna kaga nan sai kalli ta'ifa jama'a ce ta'ifa jama'a ce bai ce iqtatalata ba Na'am.
ina fata an fahimce ni ka gani a cikin suratu ali imran sai ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata bai ce il- il- il- iltaqaw ba saboda iltaqata nan ya kalli lafazi na fi'a can kuma da yace iqtatalu ya kalli ma'ana Na'am.
ta ita ta'ifa in suka yi wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah in din tayi zanuci to ko yaki waccan an gane ko hatta dawo zuwa ga al'amarin Allah an gane ko shi yasa ma Saudiya lokacin da yaki ya tashi tsakanin Kuwait da Iraki eh, suka nemi fatawa a zauna a tattauna shin ya halatta su taimaki Iraki sannan kuma in ba su da karfin da za su yakar Iraki ya halatta a nemi turawa su zo su taimaka musu wajen su yaki Iraki da bata da gaskiya wanda mas'ala ce da an tattauna a Rabitatul Alamul Islami fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at in sun dawo fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ta allati innamal mu'minuna ikhwa kaga bayan yakin nan kuma ce mu'minai yan uwan juna ne to kaga amma shi dan shi'a da yake bai su dole dai sai ya bai bukata kaga sai shi dauko irin wannan musamman ɗalibai ilimin da ba su da bincike akan aqida ta eh, shi'anci bu san shubuhoyin su ba kana zaburowa sai su zo da dalili dama an karanta mantiq an karanta ilmul jadl an karanta falsafa an karanta tarihi da na gaskiya da na ƙarya an san yadda za a yi a juyar da ayoyi sai a tafi da hankalinka karshe sai ka fada cikin halaka Allah kai mu da tsari to wannan kenan kenan khata yana iya kuwa ta kuskuren tunani ko kuma aiki to galibi na sahabbai kowa yana tunanin cewa shi akan gaskiya ke kuma bai yaki wancan ba a matsayin kafiri ya kamata mu fahimci wannan to sai mas'ala ta karshe a karkashin wannan duk da yake ta ci lokaci amma dai dole mu yi kokari ga mas'ala tana da muhimmanci ko kafin ta karshe ma shi ne cewa da anka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan shin mutumin da ya kashe mumini da gangan Na'am.
shin yana da tuba in Allah ba shi iko ko bai da tuba Ta.
riwayoyin da ake kawowa daga ibnu abbas sai sai yana nuna cewa bai da tuba Na'am.
na fata an fahimci ni Fagari wallahu alaihi.
wakad yace muta khalidan fiha sai kuma suna kawo musamman akwai kissa ta mutumin da ya jefi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zina shin yana da tuba ko bai da tuba yace a'a Allah yace innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah Allah an ce su duniya da lahira kidan babu zancen tuba gare su tunda Allah ya saukar da ayoyi kafin ayoyi su saukar da akwai tuba amma wanda yanzu daga baya ya dawo bai da tuba to nan malamai sun yi bayani akan wannan tambaya ta Ibn Abbas shine cewa na farko suka ce wasu suka ce wa eh, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha sakamakon shi jahannama ne ina fata an fice ni in istahalla al-qatla in hal ya halatta da kashe mu'mini kenan ya kafirta Na'am.
ko kuma in juziya ma imkani an yaghfira Allahu lahu wato jaha- jaza'uhu jahannam makomar shi jahannama khalidan fiha na mai dawwama in juziya in Allah ya saka kan mishi in Allah bai karbi tuban shi ba Na'am.
ko kuma min babin taglif akwai abin da ake kira at-taglif malamai suna bada fatawa in abu yana da shubha mutane suna son su ja da baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace madai daga cikin sahabbai duk wanda ya faɗi la ilaha illallah khalisun min qalbi yace mi dakhala aljanna sai ce shin ban ta an ga mutane yace a'a fayattakilu kar ka gaya musu su ce to ai tun da an ce in ka ce la ilaha illallah shi kenan aljanna zaka kenan mu bar aiki kwashi ta shi ta kwana a sha daɗi a yi boshasha kuma a faɗa aljanna wayansu ma su je su yi taɓa su yi taɓanna to kaga wannan min babu taqlid abu ne wanda ke da asali a shari'a sai aka ci shi ibnu abbas da ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah wato babu tuba gare su saboda kan wani shiga cikin wannan akida amma wanda ya shiga akwai wahalar ya tuba don in mutum ya saba da sako yana da wahala ya bude shi wannan da ɗai kenan tunda baka san lokacin da zaka mutu ba baka san shin ba zaka je wajen aikata ba ma kafin baka aikata ma ka mutu wannan na farko kenan na biyu suna cewa ya ce babu tuba ga wanda ya kashe mumini da gangan suke cewa wasu sun ce mishi ai akwai aya cikin suratu al-furqan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu ko yudha'af lahu al-'adhabu aw taqra'a yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana ko fihi muhana sai an kace illa man taba kaga an kawo shirka da kisa da zina sai aka ce illa man taba sai wanda ya tuba to sai suka ce ai ibnu abbas yana cewa wannan aya ta nisa'i madaniya ce suratul nisa waccan kuma aya makkiya ce kidan ta shafe hukuncin ta ina fata an fahimci ni to wannan duk ba min babu taghlif ne taglis wato kosasa domin shirka tana nan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u to ya zai a shafe tuban kisa kuma alhali kisa na mumini bai kai shirka ba wato laifi a wajen Allah don inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an gane ko to sai kuma suka ce min babu taghlif na akwai wasu riwaya da ake ka cikin al-musannaf na ibnu abi shaiba cewa wani ya zo ya tambayi ibnu abbas mutumin da ya kashe mutum yana da tuba sai ce babu tuba gare shi da ya ce babu tuba gare shi shikenan ya tafi ana nan ana nan kuma wani zo ya ce ma ibnu abbas shin mutumin da ya kashe mutum da gangan shi yana da tuba ibnu abbas ya ce yana da tuba dalibai sai suka yi mamaki fatawa ta canza su ku san wani lokaci fatawa tana canza ba saboda halin mutane ko zamanin mutane ko wurin mutane wannan ba nasu ne ya canza ba halin ne ya canza na mutum da zamanin da lokaci sai suka yi mamaki sai suka tambaye shi ya aka haka sai ce to shi wancan lokacin da ya zo ce mai bai da tuba mutum ne ya zo cikin hushi ya ga alamun yana son yaje ne ya kashe wani in ya ji akwai tuba sai ya aikata an gane ko uqtulu yusufa aw itrafuhu ardan yakhluqukum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin a kashe sai akwai mutane na gari na fata an fice ya ce shi ko wanda ya zo cikin tsoro jikin shi ya mutu ya ga alamun ya aikata da in yace mai babu tuba kaga ai zai je ya kara banna kamar wannan mutumin na bani Isra'ila an kace mai babu tuba ya kashe mallami ya zanna dari ko arrahib ne ba tunda ba malami bane mai mai bauta ne babu ilimi kaga ba da fatawa dan kana ibada baka da ilimi zaka halaka kanka kuma ka halaka al'umma an gane ko to kaga sai ce wancan ya zo ni dama ga alamu ya aikata kina sai a ce mishi akwai kofar tuba to yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci wannan mas'ala ta karshe game da wannan shine cewa shin wani kuskure ne kafara take hawa kan mutum wannan shine abin da ya kamata mu kai na karshe kan wannan mas'ala sannan mu ɗauki cikin wancan karatu ko da na sun mintutuka da wanda suka saura kaɗan ne shine cewa akwai wani littafi da Sheikh Ibn Uthaymeen risala da ya rubuta kan ahkamu hawadith sayyara to ya rubuta shi ne kan ahkamu da hawadith na mota amma ba sayyara ba ko ba ta mota ba shin yaya ne kafara da take hawa kan mutum yake cewa to shi wannan hali ne guda hudu biyu kafara tana hawa kan mutum biyu kafara ba ta hawa kan mutum idan mai tukin mota ya yi ta'addi ganganci ya aikata abin da shine ta'addi ya aikata abin da bai dace ya aikata ba an gane ko shi ake kira al-ifrat an gane ko wuce gona da iri misali mutum yana tuka mota sai ya taka mota 200 sai ya kashe wani ko ya taka burki babu bukata mota ta saki hanya to nan yayi ta'addi ko mota ba burki ya ina tuka mata burki ai wannan gaba ɗaya ne ba aka zuwa wata ina fata an fahimci to kaga wannan yayi ta'addi yayi ta'addi yayi ifrat dole kafara za ta haushi ko kuma mutumin da yayi wato abin nan yayi ta'addi ko yayi tafrit at-tafrit shine at-tahawul yayi sakaci mu ya san da mota bata da iska tayin mota bata da iska ko guda ta tsufa ba ta da kyau dama tana tafiya tana kuka taka mota 200 nan yayi nan ya ta abin nan to wannan kafara za ta haukan shi ina fata ana fahimta ta sai abu na biyu waɗanda halaye guda biyu abin ga sai kuma ya zamanto a'a abin ya faru ne ba tare da shi sanin shi ba ko ya aikata wani abu ina fata muke mota tana lafiya yana tuki baya jin bacci yace ba zai yi bacci ba lafiya lau sai aka je sai akwai wata gada wadda tana da matsala misali gada ce wadda tana da matsala suka suka fada ko wani rami ko wani abu sai wata ta saki hanya to shi nan babu wani laifi a kansa domin nan malam shekh ibn ya ce amin ni a wani wannan hali matsayin amini shike bai yi wani aikata wani laifi ba to nan kafara ba za ta haushi ba diya ba za ta haushi ba ina fata ana fahimta ta sai hali na hudu wanda sai ya zama to a'a shi bai da ma wani abin ga shine ya ga abu ya san da kuskure amma ba daga wajen shi bane misali mutum ne yana tuka mota sai wani raƙumi ya gitta misali ya so ya kauce ba raƙumi sai mota ta abin ga nan ma amini ne na fata afirci ne kuma muhsin ne ma alal muhsin ne min sabili da shekh ibn uthaymin wato yayi kokarin iya kokarin shi ya kauce bai samu wannan bai da wani lafi akai to kina waɗannan halaye guda biyu na ƙarshe babu kafara wato a kansa da haka littafi ne mai kyau ɗalibin ilimi zai neman shi ya ƙara ganin bayanai da malamai suka yi bayani akan wannan shi yasa direbobi kenan abin da yake faruwa gare su sai an bincika a gani kafara ta hausa ko ta hausa wajen fada fatawa sai kuma wannan fatawa da muka kawo mutumin da in mutum guda ne kai kuskure ka kashe kana da azumi nawa kana da azumi misali na kwana 60 to misali wanda jirgin sama ne sai ya ganganci akwai mutum 500 cikin wannan jirgin matukin jirgin sama sai jirgi ya faɗi to mutum 500 azumi wata biyu so 500 aka kalla nan ne waɗansu malamai suka ce kawai ya yi guda wasu suka ce to in an ce ya ɗaya to wanda mutum uku ne kuma an ce ya wata shidda to kuma shi ko ga ya mutum 500 ya ba a yi mas'ala ce malamai suna na suna tattauna ni ban tarjihi na dai hudu da malamai suka ce kai ma malami na kai ma ka yi karatu kai ma ka yi tarjihi ka yi bada fatawa wallahu a'lam magana ta ƙare to aka maka Allah wannan shi abin da ke so in kakan wannan mas'ala saboda na ga tana da alaka da zamanin da muke ciki kuma akwai mas'alolin da suke bijirowa gare mu yan uwa dalibai mu tashi zuwa bincike addilala to addilala mu ketare shi addilala mu ketare shi saboda yana da fadi yanzu zamu dauki guda biyu da annasikh da almansukh da almushtarak sai mu bar wancan sai sati mu zuwa Allah ya kaddare mu na cikin masu rayuwa shi da maudu'in mai yana magana akan Allah wal ma'ana akwai wata ma'ana da malam ka kawo akan wa'anda suke biyan diya bangaren uba kuma ana kiransu al'aƙira kuka ce daga ko dai kada mutum saboda wajen fahimta don ba zubi tare sai su zata ko mace mai hankali aƙira a ce amma ana ana nufin a'a yana ɗaukan ma'ana ta family dangin uba dangin uba dangin uba to kun dan yin bayani sai na fahimci ko kalmar ita ce daga nan aka samu wancan na da baibayi na iqal eh daga nan aka samu shi eh shi da ai nunce zumunci yana daurewa da shi kanshi hankalin ai al-aqlu li annahu ya'qilu sahibahu an al-wuqi fi ma la yanbaghi hankali yana daure mutun ya hana shi aikata abin da bai dace ba daga nan aka samu hankali sannan kuma al-aqlu diya diya ita kanta ana kanta al-aqlu in ka diba cikin fiqh ka zo ka iske al-aqlu ka ce hankali diya ake nufi saboda diya tana sa wani kai yaje ya aikata banna ina fata an fahimci kalima ta annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh babi ne mai fadi kwarai da gaske cikin ilimi na shari'a da usul fiqh da hadisi wato shine a samu wani bayani ya zo daga baya sai wani bayani ya shafe shi shine suke cewa annasku wato huwa al-khitabu dal ala irtifa'il hukmi an gane ko على اقتفاء الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا شيني واتو الخطاب الدال magana ce da ta zo daga wajen Allah domin alkhitabu min ash-shari' magana Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da baya magana akan son ransa wannan bayanin zai zo al irtifa'i hukmi ath-thabit za ta nuna hukuncin da ya tabbata an kore shi an gane ko hukuncin da ya tabbata bil khitab al mutaqaddim bayani wato bayani wanda yazo daga shari'a aya ta hadisi wanda ta tabbatar da wani hukunci ala wajhi laulahu lakana thabitan akan ta fuskar da da wancan da wannan bayanin na karshe bai zo ba da wancan hukunci yana nan tabbaci ma atarahihi anhu tare da sai yayi jinkiri shi ake kira annasu tarahihi yayi jinkiri kuma koda yayi jinkiri sai an samu an yi aiki da shi ina fata an fahimci ni kafin wani hukuncin ya zo madalla to wannan shi ake kira annasku to shi wannan annasku din yana da fannoni daban-daban wato akwai abin da ake kira almutawatir akwai al'ahad in an ce almutawatir nasi ne wanda yake mutawatiri kamar alqur'ani ko hadisi wanda zo ta fuskoki daban-daban akwai mutawatirul lafz akwai mutawatirul ma'na kamar da suke cewa to almuhim sai malamai suke cewa akwai naskhul mutawatir bi mutawatir qur'ani misali ya shafe hukunci na alkur'ani babu matsala ba wai Allah ya jahilta bane ya gane maslahar wannan hukuncin za ta kai inda za a shafewa ko a shafe gaba daya ko ko a shafe sashi kaga yanzu alqibla misali an shafe dubin baitul maqdis gaba daya ba a cewa yanzu a dan diba wani dan lokaci a gaba daya ne ko kuma a shafe wani ɗan lokaci misali a shaka sashi a bar sashi ina fata ana fahimta ta yanzu misali hukunci na abin da ya shafi wato zina kaga ba an shafe shi ne gaba ɗaya ba a an shafe wani sashi ne daga cikin shi ina fata ana fahimta da duk akwai sabani sun ci shi wannan da anka ce hatta ya tafa wannan mut ai ba shafe shi ne akai gaba ɗaya ba ba wato lokaci na anka sanya Allah zai zo yayi bayani to amma kuma cewa Allah zai zo yayi bayani tunda har ya ce zai yi bayanin kuma an yi aiki da wannan to ya nuna kenan da su akai ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai shi wannan annasku naskul mutawatir bil mutawatir nasi ko hadisi mutawatir shahi mutawatir sannan kuma ana naskul ahad bil ahad to shi kuma qur'ani ba ahad bane kamar hadisi misali shine ake samun ahad wanda yazo ta fuska daya wancan shi ma ahad ta fuska daya duk da yake adadin mutawatir sun ce bai da adadi kenan koda mutum biyu ne na zaman tuwa ahad kakka dauki ahad dole sai mutum daya ina fata ana fahimta ta sannan ana iya naskhul ahad bil mutawatir abu ya zamanto ahad ne amma sai a shafe shi da mutawatir yanzu misali a samu hadisi ya zo sai kuma a samu aya ta shafe shi ai babu matsala to inda aka samu sabani a samu mutawatir ahad ya zo ya shafe shi kamar aya ta alqur'ani wani hadisi ahad ya zo ya shafe hukuncin ta koko hadisi mutawatiri ahad ya zo ya shafe shi nan wannan akwai sabani tsakanin malamai amma zance mafi inganci a wajen aqida ta ahlus sunna wal jamaa ahad na ishafi mutawatir ko da qur'ani ne ko da hadisi ne sannan kuma aqida ta ahli sunna ahad ko cikin aqida ana aiki da shi ba sai cikin wato abinda ba aqida ba wanda mas'ala ce tana da muhimmanci to mas'aloli na sakhdai suna da fadi kwarai da gaske amma abinda nake son in dan kara a karkashin wannan shine cewa shi akwai abinda ake kira naskhul fara naskhul asl ma'abaka ilfar ana iya a shahe asalin hukuncin amma reshen wannan hukuncin ba a shafe shi ba to kaga ko ka'ida ai an ce an cire icce ai kuma reshen ba zai tsaya ba ko to wanga a shari'a ana iya samun shi duk da yake malamai sun yi sabani suka ce dalilin da yake nuna akwai wannan shine inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida ya kawo shaida ta kafirai zuwa ga musulmi yace ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum ay akharan min ghayrikum sun ce wadansu wadanda ba ku ba ba cikin koda musulmi ne wadanda ba tare da ku suke ba amma wadansu malamai suka ce a'a min ghayrikum ana nufin wadanda ba musulmi ba kenan sai ya zo to wannan ya nuna kafirai za su iya yin shaida ni ga musulmai a cikin halin larura to amma daga baya sai aka ce wa ashidu da wai adilin minkum sai masu adalci to su ko kafirai ba adilai bane ko fasiki ba adili bane balle kafiri to kiran sai aka shafe wannan amma sai aka bar wa junan su su yi shaida tsakankanin su kaga su su yi shaida ga musulmi shine asali tun da dan na an ka shar'anta wannan to amma sai aka shafe ta musulmi sai aka bar su yi shaida zuwa ga junan su kaga an yi naskhul asl ambal al far'u wannan mas'ala ce wanda ita ma malamai za ka ga suna buga ta su ce in dalibin ilimi zai iya fiddo ta sai abu na kusan na karshe duk da yake mas'ala ta nasu akwai dan bayanai sai sati mai zuwa na san dai zamu dora akan wannan insha Allah ta'ala shine cewa suke cewa naskhul mafhum abinda an ka fahimta daga nassi ba lafazi ya zo karara ba shi ana iya shafe shi kuma za a iya shafe shi ba zance mafi inganci za a iya shafe shi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya zo na ummul mu'minin Aisha ke cewa innamal ma'u min al ma' ma'ana innamal ma'u min al ma' ma'ana ruwa ana samun su ne daga ruwa kaga wanga hadisi in ba ka je ka binciki littafai ba me za ka fahimta innamal ma'u min al ma' kawai zai ka je ka wanda kawai lugha Luka ɗaya ka sani kaga ka faɗi sai ka ce kai ruwa ne an ce daga ruwa suke kaga lamari ya ɓaci. A'a ana nufin innamal ma'u minal ma idan ruwa ma'ana mutum ya sadu da matarsa to in dai bai fitar da mani ba ruwa ba su fita ba an gane ko to babu babu wankan janaba akan shi ina fata an fahimci to daga baya sai aka zo aka ce idan taqal khitanani kenan idan yanka biyu suka tafi da juna duk wannan yana cewa ana yin yanka amma ba a ce wajibi bane a yi mata yanka na maza da yayi wajibi a musulunci idan yanka biyu suka haɗu mata al'auran nabi ta mace suka haɗu to faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba kenan kaga an fahimci cewa can an ce sai in ruwa sun abin ga mutum siyasa da matashi sai an samu ruwa sai an yi inzali nan kuma an nuna cewa ko ba a yi inzali ba wannan mafuhu na wannan hadisi wanga hadisi ya shafe hukuncin sa na idan taqal khitana da sun hadu shikenan yanzu wanka ya tabbata an yi nasu na al mafhum wanda babu daidai mai fadi kuma lokaci ya yi in Allah ya so sati mai zuwa in akwai rayuwa za mu zo mu karasa masail na an nasu tun da shi muka fara mu zo mu yi na al mushtarak kilan sannan kuma sai mu dauka cikin addalala ina ganin haka ya kamata yanzu lamarin ya koma ina ganin al'amarin ya canza salo abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa innaka ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu kun ga dai karatu ya dauko kuma lokaci ya kare to muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki kuma ya sa albarka a ciki wato rayuwar mu gabaki ɗaya da mu da ma'aikatan wannan gida talabijin da rediyo na banfere Allah subhanahu wataala kuma ya nuna mana sati mai zuwa domin malam ya zo ya dora mana akan annasikh wal mansukh cikin maudu'i na al-lafz wal ma'ana yan uwa masu kallon mu da saurare a nan dai za mu dakata abinda mala ya faɗa mana na daidai allah shi ba shi lada wanda kuma aka samu kuskure ko tuntuban harshe allah ya gafarta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar mu ya biya mu bukatun mu na alkhairi ya sa mu cika da imani ya taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke da kuma karya kafirci da kafirai a duk inda suke اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين آمين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته